الحمد لله المتفرد بالعزة والجبروت والبقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله والاستعداد لما لا بد لكم منه إنه الموت نهاية كل موجود وسنة الله الماضية في كل حي قال سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقد جاء في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هاجم اللذات يعني الموت فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه الله وما ذكره في سعة إلا ضيقها عليه وعن أبي وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه سهاه الألباني وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أقيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأقياس أي الفطناء الأذكياء رواه أحمد والترمذي بسند صحيح يا أيها, المؤمن أيها المؤمنون إن نذر الله للمؤمنين كثيرة متعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغه ستين سنة لقد أعذر الله إليه في الأمر رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أأمار أمتي ما بين ستين إلى السبعين وأقلهم من يجاوز ذلك رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح ومما يهدأ النفس ويريه القلب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن الموت راحة للمؤمنين فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلعت جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستريه أو مستراه منه فقالوا يا رسول الله ما المستريه وما المستراه منه فقال العبد المؤمن يستريه من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريه منه العباد والبلاد والشجر والدواب رواه البخاري ومسلم عباد الله لحظة الموت لحظة لحظة هرج لحظة لحظة هرج لحظة هرج هرجة وللموت سكرات شديدة ومن رحمة الله بعباده المؤمنين أنه يكفر عنهم بسكرات الموت ما لم تكفره مصائب الدنيا إن الموت إن الموت عباد الله بداية الطريق إلى الله والمؤمن الصادق والمؤمن الصادق الإيمان يحب لقاء الله فعن عبي فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قلنا يا رسول الله أكراهية الموت فوالله إنا لن نكرهه قال ليس ذلك قال ليس ذاك كراهية الموت ولكن المؤمن إذا هبر جاءه البشير من الله برحمة الله ورضوانه وجنته فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله عز وجل فأحب الله لقاءه وإن الفاجر أو الكافر إذا هبر بشر, بشر بأذاب الله وسخط الله فإذا بشر بذلك يكره لقاء الله والله للقائه أكره رواه البخاري ومسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد ينقوى ما سأل بركة خطبر متيو تاكن تشيني متوى yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaɗaita da izza da rinjaye da isa da wanzuwa na shaida babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya na shaida lallai annabi Muhammad bawan Allah ne manzon sa ne tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa zuwa ranar ƙarshe amma bayan haka ya ku yan uwa masu albarka ina yi wa kaina wasiya da ku baki ɗaya da jin tsoron Allah da yin tanadi da abin da ba makawa a ko ga kowanne ɗaya daga cikinmu ya ku bayan Allah wannan abu ita ce mutuwa ita ce ƙarshen dukkanin wani abu wanda yake samun mai a wannan sarari na duniya kuma hanya ce ta Allah maɗaukakin sarki tsarinsa ne tun a da har a yanzu kuma har zuwa nan gaba akan dukkanin wani rayayye Allah maɗaukakin sarki ya faɗi hatta ga annabinsa wanda shine fiyayyen halitta wanda Allah ya fi so sama da kowa ya ce da shi lalle ka sani innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai mutuwa ne sannan su ma waɗannan mutane naka da wanda suka yi da'awar taka da waɗanda suka karyata su ma masu mutuwa ne thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun sannan gaba ɗayanku a wajen ubangijinku ne a ranar alkiyama za ku je a tsaye da ku kowa ya ba da hujjansa akan dalilin da ya saba wa ɗan uwansa hakika hadisi ya zo cikin sahihul jami' hadisin sayyidina abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi yace manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yace akthiru zikra hadimal lazzat ku rika yawan tunawa da mai rushe jin dadi a yana nufin mutuwa kenan yace lallai lallai fa innahu ma zakarahu ahadun fi dayqin illa wasa'ahu Allah ba wani wanda zai tsinci kansa a cikin wani yanayi na kunci talauci ne ko rashin lafiya ko wata damuwa face sai an sama masa yalwa a ciki domin tuna mutuwa zai sa ya tuna cewa wannan hali da yake cikin kunci da damuwa tana da ranar da za ta kare hakanan kuma wala zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alai ba wanda zai tuna ta a cikin yalwa sai ta kuntata masa wannan mutumin da yake cikin yalwa da wadata ko lafiya ko jin daɗi idan yayi kokarin zarmewa in ya tuna cewa akwai mutuwa to dole ya takaita wa kansa wannan fantamawa da yake yi a wannan yanayi da yake ciki na yalwa ko jin daɗi ko wadata hadisi daga ubay ibn ka'ab Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi yake yace manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance idan ɗaya bisa ukun dare ya wuce yakan tashi idan ya tashi yakan yi kira yace ya ku mutane ku ambaci Allah ku ambaci Allah lallai fa mai girgiza ta taho wanda take biye da ita ita ma ta taho lallai hakika mutuwa ta taho da abin da ke cikinta mutuwa ta taho da abin da ke cikinta wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya tabbatar da ingancin sa ya ku bayin Allah wani hadisin daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wani mutum ya zo masa cikin mutanen Madina sai yayi masa sallama da ya sallama ga annabin Allah sannan sai ya ce da shi ya ma'aikin Allah cikin mumine kan waiwaye ya fi falala ne sai ya ce a hasanuhum khuluqa shine muminin da yafi kowa kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a da mu'amala sannan sai ya ce da shi to a cikin mumine gaba ɗaya waye ya fi hankali waye ya fi sanin abin da yake yi waye ya fi su tunani ne kan sai manzo sallama ya ce da shi aktsaruhum lil maut dhikra shine wanda ya fi su yawan tuna mutuwa zaka duk wanda ya fi tuna mutane mutuwa cikin muminai wannan shine muminin da yafi kowa hankali shine yafi kowa tunani shine yafi kowa sanin abin da yake yi sannan kuma manzan sallama ya ce wanda ya zamo shi ne ya fi wa abin da ke bayan mutuwa tanadi kenan wanda yake tanadi wa abin da zai biyo bayan ajalinsa wannan shi ya fi kowa hankali shi ya fi kowa tunani da sanin ya kamata manzan sallama ya ce irin waɗannan su ne masu kaifin tunani su ne masu hankali su suka san abin da suke yi kamar yadda imam ahmad da imam turmuzi suka fitar da wannan hadisi da isnadi wanda yake ingantacce ya ku yan uwa masu imani lalle gargadin da Allah madaukakin sarki yake yi wa mu'minai gargadi ne masu yawa suna nan ta hanyoyi daban-daban nau'ika daban-daban hadisi ya tabbata daga abi huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi yace manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗi cikin hadisi yake cewa hakika Allah madaukakin sarki ya saurara wa bawa ya daga masa kafa ya zamanto dai har ya iya rayar da shi a wannan gida ta duniya har ya kai shekara 60 a raye to lalle dukkan wani daga kafa da wata dama da hanzari da za a yi masa wannan an kare masa za sallama ya jaddada wannan zance ya ce hakika fa lallai Allah madaukakin sarki ya saurara masa ya bashi dama a wannan rayuwa ta duniya kamar da Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi har wa yau dai daga shi Abi Huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi aka sake samun wani hadisin yace manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗi cewa lallai a amaru ummati ma baina 60 ila 70 rayuwa shekarun da al'umma ta da su rika yi shekara 60 ne zuwa shekara 70 wa aqallahu may yujawiz zalik manzon Allah yace kadan ne cikin al'ummansa wanda za su iya ƙetare shekara saba'in a wannan rayuwa ta duniya kamar da imamu turmazi da ibn maja suka fitar da wannan hadisi da isnadi wanda yake ingantacce ya ku bayin allah lallai babu wani abu wanda yake ƙarfafa ran mumini yake hutar da zuciyar mumini sama da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanar da mu cewa lallai ita mutuwa hutu ce ga dukkanin mutum wanda yake mai imani hadisi ya tabbatar ga Abu Qatada al-Ansari Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi yace mun kasance muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai sai aka zo aka gifta da wata janaza aka wuce da wata gawa sai manzon sallama yace lalle wannan gawa tana ɗayan guda biyu ko dai ta huta ko ko an huta da ita sahabbai suka ce ya rasulullahi menene wacce ce wanda ya zamo ta huta wacce ce kuma wanda aka huta daga gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace lalle shi fa bawa mai imani lalle yana hutawa daga wahalan duniya da cutarwa irin ta duniya ya koba zuwa ga rahamar Allah jalla wa'ala amma bawa wanda yake fajiri ko kuwa bawa bawa wanda yake fajiri shi kuwa bayin Allah suna hutawa ne daga cutarwansa da masifinsa da bala'o'insa garin da yake rayuwa ma da inda yake zirga-zirga yake tafiye-tafiye shi ma murna yake da tafiyansa domin ya huta da shi bishiyan da ke yankin da yake rayuwa ita ma murna take da tafiyarsa domin ta huta da bala'insa hakanan dabbobin da suke raye a inda yake zirga-zirga su ma wa'annan dabbobi murna suke yi da mutuwansa saboda yana janyo musu bala'i saboda a dalilin mugun hali na ɗan adam yana iya sababar da matsaloli ta ko ta ina yana kawo ƙarancin ruwan sama ko yawaitar ruwan sama duka wannan ita ƙasa kanta cutuwa take yi da shi a dalilin mugun hali na ɗan adam yana sa bishiyoyi da tsirrai ba sa jin daɗin rayuwa suka shiga yanayi mara daɗi dabbobin da suke rayuwa tare da ku suna samun matsaloli da illoli daban-daban da kuncin rayuwa a dalilin aikin barna da mutane suke aikatawa to kar kuma a kai ga su mutane 'yan uwansa su suka fi cutuwa domin zai cutar da su a rayuwa kuma zai cutar da su a addini don haka mutuwar mutumin banza wannan hutu ne ga dukkanin halittun da ke bayan ƙasa hatta ita ƙasan hutawa take murna take da tafiyansa amma wanda yake mai imani shi kan in ya koma zuwa ga Allah to shine ya huta daga masifa da wahala da cututtuka da matsaloli iri daban-daban na rayuwa kamar da imamul bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi ya ku bayin allah lallai lokaci na mutuwa daidai takin lokacin da yake barin jikin dan adam lokaci ne wanda yake dauke da kunci amma ku sani fa mutuwan nan da ake faɗi zaka kana tare da mutum wani sai kaga kaman bacci yake yi an zare rai a jikinsa wani ne zaka iya ganin alamun ya sha wahala amma ku sani lallai mutuwa a kowane hali kaga mutum ya mutu to lallai mutuwa tana da magagi mai tsanani tana da magagi mai tsanani yana daga rahamar Allah subhanahu wata'ala ga bayinsa masu imani wannan magagi na mutuwa da yake samun su a lokacin ajalinsu Allah madaukakin sarki yakan kankare musu waɗansu kurakuransu wanda musibin duniya ba su kankare musu ba domin ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi cewa mumini ba zai gushe ba a wannan gida ta duniya musibu suna samun sa ta ko ta ina cikin iyalansa su bata masa rai cikin abokan zama a bata masa rai ya taka kaya yayi asara ta cin yayi rashin lafiya ya haɗu da wannan matsalan ya haɗu da wannan matsalan yana samun su irin waɗannan musibu suna samun su yana yin hakuri za su ta cinye masa zunubansa har ya koma ga Allah madaukakin sarki wa ma alaihi min khati'a babu sauran wani zunubi tare da shi to akwai wasu nau'ikan zunuban da zunuban da suke samun dan adam mutum mai imani wanda duk waɗannan musibu na duniya ba za su kankare masa waɗannan zunubai din ba sai wannan tsananin magagi mai tsanani wanda yake samun mutum mai imani a lokacin mutuwansa ya ku bayin Allah lalle mutuwa ita ce hanya ta farko ta tafiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala lalle mutum wanda yake mai imani na gaskiya shi so kauna yake yi rawan jiki yake yi shauki yake na haduwa da Allah jalla wa ala hadisi ya tabbata daga ubada dan samit Allah madaukakin sarki ya kara yadda da shi yace manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗi cikin hadisi cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu duk mutumin da ya so haɗuwa da Allah to Allah maɗaukakin sarki yana son haɗuwa da shi sannan kuma wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda bai son haɗuwa da Allah to shi ma Allah bai son haɗuwa da wannan bawa nashi da haka kenan wannan yake nuna mana mutane suna nan kashi-kashi ne a yanayin yadda suke sha'awan barin wannan gidan duniya don su rabu da damuwan da ke cikinta da kuma yadda wasu suke so su ci gaba da rayuwa a cikinta duk da matsalolin da ke ciki lokacin da manzon sallama ya faɗi wannan hadisi sahabbai suka tambaye shi suka ce da shi ya rasulullahi yanzu wannan yana abin da yake fassarawa shine tsoron mutuwa kenan sai suka ce wallahi muna rantsuwa da Allah lalle mu ba ma san mutuwa muna kyamatar ta sai ya ce a'a ba kyamatar mutuwa ake magana ba amma dai yadda sha'anin yake shine shi bawa mai imani a yayin da ajalinsa ya zo masa mai bushara yakan zo masa daga Allah yana masa bushara da rahamar Allah da yardan Allah da kuma samun aljanna a wajen Allah da haka a daidai wannan lokaci sai ya zamo shi babu wani abin da ya fi tsananin so a zuciyarsa sama da ya ga ya kasance ya haɗu da Allah jalla wa ala to a daidai wannan lokaci sai ya zamo shi ma Allah madaukakin sarki ya so haduwa da shi amma wanda ya zamo fajiri ne karya dokan Allah ko kuwa wanda ya zamo kafiri ya kafirce wa Allah shi kan yayin da ajali ya bujuro masa akan masa bushara ne da azabar Allah ana masa bushara ne da fushin Allah idan aka musa bishara da haka to a lokacin sai ya zamo baya son haduwa da Allah yana kyamar ya hadu da Allah shi ko Allah madaukakin sarki shi yafi tsananin kin haduwa ma da shi kamar da wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawace shi ya ku bayin Allah lallai aikin da dan adam yake a wannan gida ta duniya na alkhairi ko na sharri lallai tabbas yana da tasiri a gare shi cikin al'amuransa na lahira duk abin da ɗan adam yake aikatawa a gidan duniya da hannunsa ko da bakinsa ko da wani gaba na jikinsa to wannan abin ko kyakkyawa ko mummuna sai ya yi tasiri akan abin da zai haɗu da shi a gaban Allah jalla wa'ala da haka kenan makoma ta lahiran ɗan adam a duniya yake gina ta abinda mutum ya aikata shi zai je tarar abinda ya shuka shi zai je girba irin hannun jarin da ya samu irin riban zai tarar da ita in ya sanya hannun jari a alkhairi ma dalla da wannan hannun jari domin zai farin ciki da shi idan ya sanya a kasuwanci ta hasara tun da irin wannan kasuwanci hannun jari domin tabbas zai bakin ciki a lokacin da zai ga sakamakon abin da ya sanya kudinsa ko ko ya sanya jarinsa na kasuwancin da aka yi hadisi ya tabbata wanda aka samu daga sahabi abi sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi yace manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗi cikin hadisi yake cewa lallai idan aka zo aka sanya gawa ta janaza bayan an kammala yi mata sallah ya zamo ku ɗan uwanta mutane kun ɗauke ta akan kafaɗan ku don ku kai ta zuwa makwancinta to idan har ta kasance wannan gawa ma'abociyinta rai ce kyakkyawa saliha za ta rika faɗa ma waɗanda suke ɗauke da ita ba tare da su suna ji ba tana cewa ƙaddimu ne ƙaddimu ne ku yi gaggawa ku kai ni zuwa makomata ku yi gaggawa ku kai ni zuwa ga makomata saboda an nuna mata irin alkhairin da za ta yi tare da shi a wannan makwanci nata amma in ta kasance kishiyar haka ya zamo ma'abociyar wannan gawa ran bata aikata alkhairi ba ta zama mutuniyar banza ita kuma abin da take faɗa mu wanda suke ɗauke da ita shine ya wailaha tana cewa ya kaitonta ya kaitonta aina ta zahabu na biha ina kuke so ku kaita ina kuke so ku kaita tana kokawa tana kokawa amma ku ba kwaji manzon Allah sallallahu alaihi yace yasma'u sautuha kullu shay'in illa al-insan kowane abu mai rai yana jin muryan wannan gawa dan adam ne kawai Allah bai bashi dama ya ji wannan murya na koka wanda take yi ba inda dan adam zai Allah zai ji yadda shi wannan magana da wannan gawa take yi la sa'ika da ya fadi ya ba ko ya mutu kamar da Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi an samu wani hadisin daga Abdurrahman bin Mahran yake faɗi cewa wanda wannan tabi'i ne yace yayin da ajali ya halarto wa sahabi sayyidina abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi lokacin da mutuwa ta bujuro masa sai yace da su abinda nake kira gare ku shine idan har na mutu kada ku raka ni da wuta mai mai garwashi ya ambaci wani nau'i na wata tifa da ake samo ta a wani yanki wanda ba yankin su na Makka ba can yanki na Egypt ya ce kada ku yadda ku ɗauki wannan tufan ku lullube ni da shi sannan ku yi gaggawa wajen tafiya da ni zuwa ga mahalicina domin ni lallai na ji da kunne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗi cewa idan har aka zo aka sanya aka sanya wani mutumi wanda yake salihin bawa ne Allah ya karɓi rayuwarsa aka sanya shi akan shimfidarsa da za a dauke shi a tafi da shi shi da kai shi zai rika kira yana cewa ku yi gaggawan kai ni ku yi gaggawan kai amma idan mutumin banza ne aka ɗora shi akan shimfiɗan da za a ɗauke shi zuwa makuncinsa zai rika cewa ya kai tonsa ina za a tafi da shi wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi da isnadi wanda yake kyau ya ku bayin allah ina gama ku da allah ina gama ku da allah ku yi riko da kyawawan ayyuka ku yi ƙoƙari ku riski abin da ya tsere muku ka yi rayuwa daga balaganka zuwa yanzu ka yi shekaru masu yawa kana sakaci kana wasa da tanadi wa gidanka na asali kana fifita wajen da baka da tabbas a kansa wata rana khalifa harun rashid ya taho yana tafiya a bayan gari yana zagawa akan dokinsa sai ya samu wani mutumi a makabarta kamar mahaukaci sai ya kwala masa kira ba tare da girmamawa ba sai ya yi dariya ya ce yau ga mahaukaci sai ya ce da shi ni ba mahaukaci ba ne amma dai ni na san darajan abinda yake mai daraja don haka shi na ba wa muhimmanci kai kuma ka gafala daga wannan ka fifita wani abun na daban wannan dalili ya sa jikinsa ya yi sanyi ya sauka daga kan dokinsa ya zo ya tsaya kusa da shi ya ce fassara mun me kake nufi sai ya nuna masa kabari ya ce nan shi ne gida na gaskiya na tabbata don haka ni na mai da hankali na wajen gina shi domin na san komai daren daɗewa a canzan rayu kai ko ka ɗauki gidan duniya shi ne gidan jin daɗi wanda ko mai wucewa ne ka fifita kana ta ƙawata shi halifa haruna rashid ya ce wallahi abin da ka faɗa gaskiya ne ƙarshe dai har ya buƙaci ya masa nasiha saboda ya tabbatar ya sake hanya ya sauka shulda ya fanta ma saboda mulki da ya samu ga dukiya ga iko a tare da shi da haka ya ku bayin Allah ina gama ku da Allah ku yi iya kokari kowa ya riski abin da ya tsere masa na ayyuka kyawawa domin wallahi mutuwan nan da ake faɗi aqrabu ila ahadikum min shiraki na ali wallahi kusancin mutuwa da kowane ɗaya daga cikinmu wallahi tafi igiyan takalminsa kusanci da shi duk yadda kake ganin igiyan takalmin kamar ne yake da jikinka wallahi mutuwa ta fi shi kusanci da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nasanta a cikin hadisi yace lalle ku sani babu wani abin da zai zamo abokinka a yayin mutuwa da cikin kabarinka sai ayyukan da ka aikata sayyidina Anas dan Malik Allah ya kare yadda da shi shi ma ya samu mana wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon sallama yake fadin cewa lalle dan adam idan ya mutu abubuwa guda uku ne suke bin sa sadaka shi zuwa makwancin sa amma in ya tafi da abubuwa guda uku nan biyu fa dawowa za su abu daya shine kada yake iya zama tare da shi iyalansa da abokan arziki da ƴan uwa da suka raka shi ba wanda zai yarda su zauna tare da shi a wannan ramin koda da sakan ɗaya ne ko kankani ba zai yadda ba hakanan dukiyar da ka tara ba naira goma da za a ɗauke ka abin ne ka tare da ita ba zai taɓa yiwa ba amma aikinka shi ne abin da za ku ci gaba da rayuwa tare da shi amma da dukiyanka da duk wanda kake raye da su idan tsoron wani ko ganin girman sai sa ka saba wa Allah to daga lokacin da rai halinsa shi kenan kun rabu babu sauran wata alaka kuma sai in an je gaban Allah a yi hisabi tsakaninku akan zaluntar da kuka yi wa junanku ko wani abu mai kama da haka amma dangantaka daga lokacin ta kare yanzu daga kai sai aikinka dukiyar da ka walakanta addini ka wace mutuncin mutane ka zalunce su ka bata wa kanka lokaci ka takura rayuwarka a kanta ita ma daga wannan lokaci kun rabu da ita kayi naka hanyar ita ma ta yi nata hanyar yanzu ta zama wani wadansu amma sallan da kake yi azumin da kake yi zakkan da kake bayarwa aikin hajinka umaranka sadar da zumunta girmama na gaba tausayin na ƙasa tausasawa sauƙaƙawa waɗannan ababe da kake yi da sauran albaqiyatu salihat sune ababen da za su zama abokan zamanka a nan makwancinka ila kiyamisa bayan su karka taba tunanin kana da wani abokin zama karka taba tunanin kana da abokin hira duk wani al'amari ya canza domin kwata-kwata rayuwar kabari bai yi kama da rayuwar duniya ba ta kota ina hakanan kuma lahira rayuwar daban take da duniya sai abin da kai shine kawai zaka amfana aikin waninka ba zai maka amfani ba wannan hadisi imam bukhari ya rawace shi cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake fadin cewa idan aka sanya mamaci a cikin kabarinsa idan ya zama mutumin kirki ne wanda Allah ya hada shi da mala'iku rahama wajen fitar rai bayan an bizne shi an kammala zai ga wani mutum kyakkyawa da kyawawan tufafi yana kanshi fuskarsa da burmushi da yazo yana masa bishara zai ce kai ko bawan Allah wane ne kai haka mai kyakkyawan fuska mai kanshi mai daddadan albushir sai ya ce da shi ni ne ayyukanka na kwarai da karka aikatawa a gidan duniya kuma ni ne abokin zamanka ina ɗebe maka kewa a cikin wannan kabari har zuwa lokacin da za a tsaida ta shi kiyama idan mummunan aiki mutum yake aikatawa shi ko wata halitta ne da ta zo mummuna a cikin munin tufafi a munin yanayi ya zo ya furgita shi a cikin kabarinsa in ya furgita shi da ce wadaranka kai wani irin munin gani kallo kake da shi wani irin yanayi kake da shi mai daga hankali da furgici zai ce da shi ni ne ayyukanka munana da karkayi a duniya kuma ni ne abokin zamanka daga yanzu har a tashi kiyama kullum aiki na kenan da aka bani dama in zo in riga furgita ka ina daga maka hankali da haka ya ku bayin Allah lokaci bai kurewa dukkanin mutumin da yake raye ba duk wanda yake da numfashi a jikinsa to wanda lokaci bai kure masa ba wanda lokaci ya kure masa shine wanda rai ya zo masa makoshi da haka kowa daga cikin mu yana da daman da zai gyara kowa yana da daman da zai gyara hanyar gyaran nan shine bin dokar Allah bin shari'ar Allah tarbiyantuwa da tarbiyyar da Qur'ani da hadisi yayi mana bayan wannan baka da wata mafita dabarar dan adam ba za ta fishe shi ba domin ba shi yayi kansa ba wanda ya halice ka shi ya san waye kai dan haka shine ya cancanta ya tsara maka yadda zaka rayu duk wanda yake ba zai bi tsari da Allah da manzansa suka tsara masa ba shi yana da hikima ko dabara billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya halaka domin babu wata hanyar tsira in ba karantarwa na Qur'ani da hadisi ba duk hanyar da ɗan adam ya yi tunani wai in yaba zai tsira wallahi ba zai tsira ba don haka babu wayo babu dabara ga ɗan adam kawai ya koma ga Allah ya nemi kusanci zuwa ga Allah ya tuba zuwa ga Allah ya nemi sulhu da Allah sai Allah madaukakin sarki ya bashi mafita a rayuwarsa ya ku bayin Allah Allah da mala'ikunsa suna salati ga manzansa Allah madaukakin sarki ya kiraye masu imani da cewa su ma su yi salati da gaisuwa zuwa ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa mana cewa lallai dukkanin mutumin da ya masa salati guda ɗaya Allah zai masa salati guda goma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وهم حوزه الدين يا رب العالمين العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وآت مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا لرضاك وأعينهم على على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فز جنودنا وحدث حدودنا وثورنا يا رب العالمين وافض رجال أمننا يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء يا رب العالمين اللهم بارك لمن حضر معنا صلاتنا هذه في علمه وأمره وأمله وبارك له في بدنه وصحته وآفيته وبارك له في أهله وولده وبارك له في ماله ورزقه واجعله يا ربنا مباركا موفقا مسددا أينما حل أو ارتعل اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله